إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan fagen mai albarka na wannan makarantar ta a jami'a ta Andre Salifu ko kuma mu ce CTA AM a birnin da magaran ba don komai ba sai don tunatar da kawo na mu abin da ya shahi addini mu na musulunci dalilin sakamako na ziyara ta 'yan uwantaka da muka kawo a wannan gari mai albarka 'yan uwa masu girma a zakuwata a wannan wurin na ji farin ciki sosai sakamakon in ka lura wannan wurin ba an gina sa bane don a zo a yi karatun addini a ciki amma da yake mu har yanzu akwai sauran alkhairi da yake Allah ya azurta mu da matasa wanda ba su mantawa da abin da Allah ya halice su don shi a ko'ina su kasance sai suka ga ya dace wannan wurin su yi kuma abin da ba don shi aka yi shi ba domin rayuwa ba ta tahiya sai da addini addini rigar mutum ce idan babu addini to zindir ake tafiya ɗan uwa masu girma sarabar da na zo muku da ita kamar yadda ku gani a sanarwa shine nasaihun litullabil jami'ati fil amsalil hausawiyya nasihohi izuwa ga ɗaliban jami'a a cikin karin magana idan na ce ɗaliban jami'a kenan ya shahi kowanne ɗalibai na jami'a domin ina da tabbacin wanda za su sauraron wannan wa'azin ba su halarta ba sun linka ku yawa da yardan Allah ta hanyar bibiyanmu da suke a kafafen sadarwa da sauransu yana daga cikin ni'ima ni'ima ni'ima da kuma girma na wannan musulunci namu da kasancewarsa gagarbado kasancewarsa a duk inda ya kasance to yana tahiya da zamanin musulunci yana tahiya da zamani musulunci yana tahiya da yanayi musulunci yana tahiya da mutane kowanne iri ne kuma da kowanne irin yare suke magana musulunci yana da tacewa a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau wannan ayar dalilin ta ne yasa malamai suke bin duk hanyar da ta dace matukar za ta isar da sako su isar da sakon Allah madaukakin sarki dalilin wannan ayar aka samu su malamai suna isar da sakon Allah a cikin waƙe a cikin waƙe malamai za su yi wa'azi idan ya kasance al'ummar yana daga cikin al'adar su waƙe misali larabawa mu anan akwai wani abu da muka shahara da shi shine ake cewa karin magana wanda muka ga cewa ya dace a ce mun yi amfani da karin magana a wajen isar da sako kamar yadda magabata suka yi amfani da waƙe a wajen isar da sako ga larabawa wanda suka shahara da waƙe kenan shi ya samu kasa wanda maudu'in nasihohi zuwa ga ɗalibai a cikin karin magana idan muka ce karin magana ba muna nuhin shi kaɗai za mu kwararo mu wuce ba za mu rika jayo aya da hadisi abinda ya sawwaka na mangunan malamai domin ƙara ma maganar a faɗi da kuma amfani abu na farko da za mu ce shine ilimi jarin yau da gobe na fara da shi domin shine taken jami'ar ku aha na fara da wannan domin shine taken jami'ar ku idan kuka ga a cikin logo ai haka aka rubuta ko kuma ban lura da shi ba sai da naga wannan sanarwar da aka huddo ina dubawa sai na ga da ƙasa an rubuta ilimi jarin yau da gobe sai na to da shi za mu fara domin wasu ba su ma san me ma'anar ilimin jari ilimi jarin yau da gobe ba ai an san jari ko jari shine abin da ake uwar uwar kuɗi uwar kasuwanci abin da da shi ake kasuwanci har abin yami har arziki yami ya yawaita to abin da ake da ilimi jarin yau da gobe ana nufin shi ilimi wata dukiya ce wadda in ka same ta ka samu jarin da baya karewa ko da yaushe akwai shi kuɗi ai suna karewa ko dukiya tana karewa ko amma ka taba jin wanda aka ce ilimin shi ya kare a'a bai karewa shi yasa ɗaya daga cikin me yake da suna masu hikima yake waƙe ilimi yake cewa wa kanzul la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haythu kunta shi ilimi wata taska ce wadda baka tsoron barawo yazo ya sace maka ita kuma ba ya da nauyi duk inda kake zaka tahiyya zaka iya tahiyya da shi ko akwai wanda zai cewa ilimin shi shi ya gaji da daukar shi akwai shi babu shi shine ake ni da ilimi jarin yau da gobe shi ko da yaushe zaka iya amfanuwa da shi nawa ne suka yi retret amma har yanzu suna amfani da iliminsu suna ci da ta hanyar iliminsu kina wannan yake nuna girma na ilimi ta yanda yake da faɗi da kuma amfaninsa yake wanda baya karewa in uwa masu girma rayuwa in babu sani zindir kake tafe babu sani rayuwa in babu sani tafiyar duhu ce a gangare rayuwa in babu sani da ka buɗe baki an sani rayuwa in babu sani bakar wuya ce kun sani Allah da manzo suna fada komi a yi shi a cikin sani wannan ɗai daga cikin masu hikima ne na hauta yake waƙe ilimi yake waƙe ilimi wanda a hausa shi ake ce ma sani idan babu sani rayuwa ba ta da bambanci da dabbobi domin abinda Allah ya bambanta mu da mu da dabbobi da shi shine ilimi abin da yasa Allah ya bambanta mu ya hihita mu akan mala'iku shine ilimin da ya bamu wa allama adam al-asma'a kullaha wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i
jazakumullahu khairan wannan ayar ita take nuna dalilin fifiko da yake tsakanin annabi adam alaihi salatu wassalam ko kuma jinsi na ɗan adam da jinsin mala'iku kasancewar Allah ya fifita annabi adam da ilimi kina a duk lokacin da mutum kasance baya da ilimi to abin da dan shi yasa Allah ya fifita shi akan sauran halittu to baya da shi kenan ɗai yake da sauran halittu na dabbobi da abin da ya kama da haka ‘yan uwa masu girma yadda kaza takan yi kwai haka kwai yakan yi kaza yadda kaza takan yi kwai haka kwai yakan yi kaza ai kun gane ma'anar haka ko wake yin kwai to ita kazar wake yin ta abinda muke nihi da wannan shine yadda kake kokarin neman ilimi haka ilimin shi ma in ka neme sa zai amfane ka ana gane da kyau ko yadda kake wahala wajen neman ilimin to akwai lokacin da ilimin zai wahala da kai wajen amfanar da kai ma'ana dai ilimi farkonsa maɗaci ƙarshensa zuma ilimi farkonsa maɗaci ƙarshensa zuma mai wannan yake nuna muna ashe ilimi sai an yi haƙuri lokacin da ake nemansa kowanne irin ilimi ne ilimi ne na duniya ko ilimi ne na lahira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah maɗaukakin sarki ya sabkar masa da ilimi wanda yake shine mafi girma shine alkur'ani wanda ake ce ma ummul ulum ya sha wahala a wannan lokacin ta yanda idan ana sabkar masa da wannan ilimin aisha take cewa komi komi sanyin da ake yi manzo allah sai yayi zuha duk tsananin sanyin da ake yi manzo Allah sai yayi zuha don saboda mi wahalar da yake sha kenan wannan yake nuna ilimi sai an wahala a same shi na gaba shine na gaba shine komai yawan ruwan kogi bai ki kari ba komai yawan ruwan kogi bai ki kari ba ma'anar wannan shine komai yawan iliminka to ba za ka taba wadatuwa da shi ba komi yawan ruwan kogi bai ki ƙari ba shi yasa laraba suke cewa al'ilmu bahrun la sahila la shi ilimi wani teku ne wanda baya da iyaka ba a taɓa yin wani malami ba wanda aka ce ya kai ƙarshe wajen ilimi duk malaman da suka shuɗe sai kaga gaba ɗayan rayuwarsu neman ilimi ce kenan idan ka fahimci wannan sai ya nuna maka da cewa ashe duk yanda ka kai mataki na ilimi na karatun boko ne ko na addini to kana buƙatar ka ƙara da wani domin komi yawan ruwan kogi bai ki ƙari ba na gaba shine inuwar bagaruwa ga sanyi ga ƙaya inuwar bagaruwa ga sanyi ga ƙaya wannan karin maganan na gaye shi ne don in siffanta jami'a jami'a in kana so ka san mecece jami'a to kalli bagaruwa ka zo ka zamna kana nan da an yi iska sai wani wata ƙaya ta zo ta soke ka kana nan kana nan sai ka ga me ke da suna inuwar wata rana ta jaye daga inda kake ta koma wani wuri ma'ana dai ita rayuwa ta jami'a wata ran adara ne wata ran ami wata ran akuka dama ita rayuwar gaba daya haka take ba jami'a ba inda ka baro gidanku ka zo hatta gidan naku in kana ciki sai kayi me sai kayi hakuri kai ba gidanku ba hatta gidanka wanda kai ka gina sa da iyalinka wata ran za a rika gasa maka aya a hannu to ina ga inda ka zo ka isko mutane daban-daban wanda suka hito daga wurare daban-daban ɗabi'u daban-daban al'adu daban-daban kenan zama a jami'a sai an yi haƙuri domin sunanta ma yana nuna maka haka ni aka ce jami'a ana nuhin allati tajma'u baina fi'atin mukhtalifa wanda take hada al'ummomi ko mutane wanda suke daban-daban na gaba shine zomo baya kamuwa daga zamne zomo baya kamuwa daga zamne ma'ana shi ilimi ba a samun shi daga zamne ba a samun ilimi a cikin hutu sai an yi mi dole sai an wahala dole sai an wahala sha'ir yake cewa bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahiral layali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin أضاع الأمر في طلب المحال wani poet ne na arabe ke cewa daidai gwalgwadon ƙoƙarinka daidai gwalgwadon ɗaukakar da za ka samu kana son ka samu ɗaukaka kuma ka ce za ka yi kwana ba za ka tashi kai karatu ba ya husu fil bahari man talaban la'ali duk wanda yake son ɗaukaka to yana kutsawa a cikin teku na neman ɗaukakan nan da yake nema wadda ita ce ilimi kinan dai shi neman ilimi ko mu ce ilimi ba a samunsa a cikin sauƙi na gaba shi ne matambayi ba ya ɓata kuma tambaya mabuɗin ilimi ce matambayi ba ya ɓata tambaya mabuɗin ilimi ce wannan kuma ko Allah ma haka ya nuna muna ko me yace fas'alu ahlaz zikri fas'alu
jazakumullahu khairan malamai suka ce wannan ayar ita ce asali da take nuna cewa alkur'ani yayi bayanin komai shi yasa garkashin wannan ayar wani malami da yazo yana wa'azi yake cewa alkur'ani yayi bayanin komai sai aka samu wani bihillaci ana gane da kyau ko to ba ni ba babar bane bane ko ba mina asiri so sai bihin lati ce yace kai ko ne ka ce alqur'ani an yi bayanin komai ni kun ban taba jin wani malami na bayanin inda qur'ani yace ga yanda ake masa ba kun san bihin lati da masa babu san babu dama ana ga da ke ko da buzu da bihin lati dukkanin su to sai ce a baka taba ji ba to aiko qur'ani yayi bayani yadda ake masa yace to ina ne bayani sai ce ka je wajen wanci mai masa ka tambaye ta yadda ake masa ka ka gane ko yace to ai qur'ani nace ka gaya mini sai ce ka dai je in ka tambaye ta za ta gaya maka a cikin alqur'ani yace sai ta ce mishi ga abinda ake hada ayi masa yanzu sai ya komo ta ce ba ta ja min aya ko guda ba sai ce to ni zan ida mata fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce a tambayi ma abota sani in ba a sani ba kenan tunda baka sani ba da kaje ka tambaya kaman ka aiki da menene da alqur'ani tambaya mabudin ilimi matambayi baya bata kenan me nake so in nuna muna anan in kaga wani abu baka sani ba yana da kyau ka tambaya a cikin karatu akwai wata equation da ta shige maka ka kasa da zudurkinta to ka tambayi wanda suka yi ka sani sai su gaya maka da kai girman kai domin girman kai menene rawanin tsiya ne mai tsoro baya gwaninta mai tsoro baya suna mai tsoro baya gwaninta kuma mai tsoro baya suna in dai har kana da tsoro ba za ka taba zamantowa gwani ba in dai har kana da tsoro ba za ka taba yin suna ba duk wanda kaga yayi suna a cikin wani abu in ma tantiranci ne in ma alkhairi ne to sai da ya hudda mi sai da ya hudda tsoro malumanmu da aka kashe malumanmu da suka tahi Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara sai da suka hudda tsoro suka yi mi suka yi wannan sunan me nake so in nuna mana anan in dai har ka sa tsoro a wajen neman ilimi to ba za ka samu abin da kake so ba a wajen neman ilimi kinin sai ka hudda tsoro akwai wanda ana cikin aji bai gane wani abu ba amma sai ya rika jin tsoron kada ya tambaya a ce mi a ce bai iya ba ko kuma kada ya tambaya a biyu mishi ai mishi dariya ko abin ne kama da haka kina sai a hudda tsoro na gaba shine da na gaba akan gane zurfin ruwa da na gaba akan gane zurfin ruwa yanzu ku ne ke tahiya layi mutane da yawa aka zo za a shi za a tsallake wani teku wanda ya shiga gaba ana gane da ke ku da ya hada wani rami ai ku kuna ganewa ko ku sai ku yi mi sai ku yi baya sai ku yi ta kanku me nake nufi da wannan ya kamata a ce wanda suke ɗalibai na gaba mu a can a jami'a muna cewa alkodama da kuma allawali na san dai akwai kamarar da bulu ko to kishiyar kamarar da bulu me ake ce musu ansiyan kadir ko yawa to kai kamarar da bulu ansiyan kadir su kasance maka izina in kaga wani ansiyan kadir ana gani da kyau ko yayi tarun dumbule an san rundun bule ko to kai sai zaman to maka darasi kiredi ya mishi yawa ko to wanda shine kenan to kai sai zaman to maka mi ya zaman to maka izina kaga wani ansiyan kadir an kore shi daga jami'a sai ya zaman to maka izina me yasa aka kore shi kaza kaza to ni bari in yi gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah kenan da na gaba ake gane mi zurfin ruwa na gaba hutu baya barin tafiya kuma in za ka huta ka huta a babbar inuwa hutu baya barin tafiya kuma in za ka huta ka huta a babbar inuwa abinda nake nihi da wannan shine kana a matsayin ɗalibi kada ka rika neman hutu domin son hutu yana hana ka ka kai mi ka kai ma bukatar da kake so ta samun matsayin da kake so ka kai ka yi haƙuri kada ka huta sai kami sai ka ƙare karatu lokacin da aka samu aiki a wannan lokacin sai a iya mi sai a iya hutu kenan shine in zaka huta ka huta a babbar inuwa yanzu kana ɗalibi in kace zaka huta ma wahala zaka sha cikin hutun hutun in zaka yi in babu connection in babu credit na connection kaga sai a hankali hutun ba zai yanda ake so ba amma idan ka kai lokacin mataki na aiki akwai yancin garau garau kaga hutun za a yi shi yanda ya dace ko wannan shine kenan na gaba shine wuya ba ta kisa wuya ba ta kisa ma'ana duk wahalar da zaka sha a jami'a ko a wajen karatu to ka san da cewa wannan wahalar darasi ce a gare ka ba za ta kashe ka ba ma'ana dai sai an yi haƙuri da wuyar da ake sha a wajen karatu domin mun gai a baya ba a samun sau ba a samun ilimi da sauƙi ko kuma ba a samun ilimi a cikin jin daɗi na gaba shine akurki ma abin kwana ne akurki ma abin kwana ne abinda nake nishi da wannan shine a gidanku mai yiwa ɗakin kake gare ka kai kadai amma yanzu in ka zo a jami'a ha mai yiwa ko biyar ko takwas kaji mauna ce takwas ma to kaji an kai goma na san ma sai an kai ɗari in bayan niya ba to a tsaya a nan dai to yanzu mutum takwas za ku kwanta ana gane na kyau ko to kenan me za ka yi sai ka yi haƙuri sai ka tuna da kai akurki ma abin kwana ne to ni dama dama ai ba cikin akurki nake ba kenan sai in yi haƙuri kun san akurki ko inda ake kiwon tantabaru inda ake kiwon tsuntsaye to ai kun ga dan karami ne to shi ma abun kwana ne ai akwai masu kwana a ciki to ma'ana dai kada ka raina inda kake mi inda kake kwana ko kai hakuri da abin da ya samu na wurin kwananka na gaba shine ba kullun ba kullun akan kwana kan gado ba kuma mai sha'awar aikinsa baya bacci ba kullun akan kwana kan gado ba kuma mai sha'awar aikinsa baya bacci karin magana ne guda biyu na kawo su ne ishara izuwa ga yana daga cikin hanya ta samun ilimi shine amfani da dare ‘yan magana suka ce yaro ɓata hankalin dare kai suna yaro ɓata hankalin dare kai suna in ka ji an ci ga wani kasurgumin barawo ya yi ya shahara sai da ya bata hankalin dare ai da dare ake sata ko yawwa in ka ji an ce ga wani mai kudi ya shahara to shi ma in ka lura ya bata hankalin dare da dare ba a kwana sai sai ai ta kile kile to haka in ka ji an ce ga wani gawurtaccen malami ya shahara sai da yami sai da ya hana ido runtsawa tarumul izza summa tanamu layla yaghusu fil bahri man talaba al-ali Allah ma me yace ga masu neman aljanna tatajafa junubuhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا mm.
ومما رزقناهم ينفقون a wata ayar kuma kanu كانوا قليلا من الليل ما يهدعون mhm وبالأسحار هم يستغفرون
jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ke muna bayani daga cikin siffar masu neman aljanna kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan ne da dare suke kwana mafi yawan daren suna raya shi kina haka kai ma dalibin jami'a da kake so ka samu daukaka ko kai hice a cikin iliminka yana da kyau kai amfani da dare abin da yasa dare yake da eh, falala akan sauran lokaci shi don lokaci ne wanda babu shagulgulla da yawa babu kwaramniya da yawa zaka yi samun mi natsuwa a wajen muraja'a kinan dai mai sha'awar aikinsa baya bacci kuma yaro bata hankalin dare kai suna HDN bata hankalin dare kai suna na gaba shine ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali yayi wanka ruwa cikin cokali ya ishi han- ya ishi mai hankali yayi wanka wani bihillaci ne aka ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali ko mu kuma wajen arawa wani ba are ne Allah gaya da kyau ku wai wani ba'ari ne aka ce sauran kuma muna zuwa ku bar dariyar wasu wani ba'ari ne aka ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka sai ce ni wallahi na gwada kuma bai mini wanka ba sai aka ce ai masu hankali aka ce kenan kai baka da mi baka da hankalin Allah gaya da kyau ku na'am abin da yasa na kawo wannan karin magana shine ina faɗakar da mu ne akan wajen wanka ya kamata a rage bannan ruwa musulunci ya hana banna me Allah ya ce wala tubazzir ولا تبذر تبذيرا mm.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين mm.
وكان الشيطان لربه كفورا jazakumullahu khairan Allah kuma ya ce wa kulu washrabu وكلوا واشربوا ولا تسرفوا mm.
إنه لا يحب المسرفين
kenan mu ji tsoron Allah ya ku ya ci diyan wajen wanka a barbata ruwa da yawa wani in ka kilga ruwan da ya wanka da su suna kai rabin tano ana ganin da kyau ko kuma wannan banna ce Allah ya ce masu banna masu almubazzaranci abokan shedan ne kuma a ji tausan ƙasa domin wannan ruwan da ake zubdawa gwamnati tana biyan su ko to kun gani ya kamata a ce a yi economy a takaice dai ko baka bari baka bar bata ruwa ba dan tausayin gwamnati to ka bari dan saboda musulunci ya hana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen arwalla ma yace la tusrif walau kunta ala nahrin jarin manzo Allah ya ga wani sahabi ne yana yana arwalla yana bata ruwa sai ce kada ka yi ka bata ruwa wajen arwalla ko da ko kana akan teku ne ma'ana ko da ruwan da ke gaban ka sun kai yawan teku kada ka yi banna a wajen mi a wajen arwalla to a wajen arwalla ma wajen ibada to ina ga sauran al'amurra kenan dai yana da kyau a me yake da suna a rika kiyayewa wajen almubazzaranci na ruwa na gaba shine idan ruwanka bai isa wanka ba wanki huska ka tashi kuma dan gobe ake wankan dare karin magana guda biyu ne abin da yasa na kawo shi shine a wajen yin wanka a jami'a akwai layi ko ba layi wataran wajen jira ma zaka iya rasa premier air ko yawwa to idan ruwanka bai isa wanka ba wanki huska ka tashi kaga layi ya yawa kai wanki huska ka je daga baya sai ayi wankan ana gane da kyau ko kuma bayan wannan dan gobe ake wankan dare daddare tun kamin ka kwanta tsalawan ganka ka shafa mai ka kwanta kana tashi da safe kai wanke huska kai za ka gaje wannan shawara ce ko ba shawara ba ce shawara ce domin musulmi ana son shi da economy eco hatta lokacinka ma'ana lokaci shine mafi tsadar abin da ya kamata a ce kana economy shi ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa alwaqtu a'zamu ma unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u lokaci shine mafi girman abin da Allah ya umurce ka daga kula da shi amma sai dai kash mafi yawan mafi girman abin da muke wasa da shi shine lokacin wanda kuma Allah zai tambaye mu akan sa a ina a ranar alkiyama la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an arba'in daga ciki wa an umrihi fima afna ay wa an waqtihi fima afna lokacin shi ina ya sashi kinan kula da wannan na gaba shine idan yadda aka so bai samu ba to ai yadda ba so ba idan yadda aka so bai samu ba to ba ai ai yadda ba so ba da yawa daga cikin icide in sun samu bak mafi yawancin su gurin su samu etaran ko su samu bursu su ta yi kasashen waje to kun ba da yawa ke samu ba kaɗan ne ke samu ko to ba ta samu ba kenan sai a tsaya nan a yi ta damawa tare da 'yan uwa ana gane da kyau ko idan yadda aka so ba ta samu ba to ai yadda ba a so ba kaka ce ba za ka yi karatun ba a yin iskir kai ta yi na gaba shine zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri wannan karin maganan yana da ma'anoni zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri wuri su ne kudi ana gane da ke ko na da to ka zo da wuri ya fi da ka zo da ka ba da kuɗi don saboda a baka wurin ko kuma in za ka gaye shi a wata ibara sai ka ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri zuwa da wuri ya fi eh, zuwa da wuri wuri wuri ya fi zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri alakan da kyau ko hausa ji me yake da suna gagarbado abin da ake nihi da wannan shine ka zo alhali kana da tabbacin wurin da zaka zama yahi ka zo da wuri baka da tabbacin me inda zaka zama wannan karin magana yana shiga musamman a irin in zaka je wasu wurare na neman wani aiki ko kuma biyan misali wajen isanci wajen kwanan ga kuna cikin wahalar isanci ko yawwa akwai wanda za su zo da wuri amma wani na zuwa kawai sai a zuba mishi kunga shi ya zo da me ya zo da wuri ko kuma ya zo da wuri a kenan shi dama yana da wurin shi ko yawa ya zo da plaskin shi to a wannan karin maganan na kawo shi ne ba dan in ce ku yi yanda yake ba a'a abinda nake so in ce shine ku zo da wuri a wajen karatu zuwa da wuri yafi zuwa da wuri abinda nake nuhi ya fi zuwa da wuri shine yahi ka sa ai maka reserve plus nan ne nake so a kawo in kawo ka zo da wuri kai ka kama plus kinka yahi ka ce ka bari a kama maka me a kama maka plus dan an kama maka plus a shar'ance kun yi zalunci ana gane da kyau ko na dan yi zuwa jami'a na dan fara yin abdu ne daga bare ban ci gaba ba ana gane da kyau ko dan saboda matsaloli sai a hankali to duk wannan abubuwan na dan san su yanzu sai ka gani wasu sun zo da wuri amma inda ya kamata su samu busumi ba su samu ba ka zo ka zauna sai a ce maka a sai dai ja reserve amma wani reserve shi kuma yana can kwana mai yiwa sai ma an fara kursan nan zai zo kaga wannan zalunci ne ka'ida a musulunci shine al-fadlu lil asbaq wanda ya riga shike da wuri shi yasa manzon Allah ya ma hana sahu a rika kakkama wuri mutum ya kama wuri ya ce shi nan zai rika yin sallah ko da babu shi nan babu ne zaman a'a sai idan da wata maslaha kamar limamai wanda suke in an samu kuskure su ne za su gyara ko ladani wanda shine ke kula da ta da ikama shi wani ana ya ce to ga wurin shi amma sauran mutane manzon Allah ya hana haka kinan dai kuskure ne irin wannan reservation kin da ake sai dai mutun ya zo da kanshi ya kama wurin wata bukata ta kama yami ya tahi ya komo to wannan kuma shari'a ta ce idza qama ahadukum min majlisihi thumma raja ilayhi fa huwa raddun in mutun ya zamna a wuri shi ya fara zamnawa ya tashi bukata ta kama in ya komo duk wanda annan to ya tashi ba shi wurin dan mi dan ya riga ya zo ya zamna bukata ce ta kama ya tashi na gaba shine naman kusa da wuta yafi saurin gasuwa naman kusa da wuta yafi saurin gasuwa ma'ana ɗalibin da yake kusa ga malami ya yi sauran amfanuwa ana gani da ke ku nan kaman kwadaitar da mu ne da gaugawa zuwa aji da kuma ƙoƙarin neman wuri na wuri na gaba kuma mafi yawanci ba, ba ko da yaushe ba mafi yawanci masu ƙoƙarin zama gaban nan za ka gani sun himi sun yi ƙoƙari akan wanda suke baya-baya musamman a nan da zaka gani ɗaruruwan ban san ko nan ana haka ba amma can jamai zaka gani ɗaruruwan ɗalibai ne za su zo a cikin wasu mata fenetar ne suke suke leko don babu wuri to ka gani kai da kake son ilimi kake son fahimta ya kamata ka zo da me ka zo da wuri kenan me yake da suna naman kusa da wuta ya fi saurin gasuwa kenan dai ɗalibin kusa ga malami ya fi saurin ganewa don saboda shi babu ta kwaramniya da za ta iya hana masa shi na gaba shine bin na gaba bin Allah kuma kowa ya bi wani abi shi bin na gaba bin Allah kuma kowa ya bi wani abi shi abinda nake nihi da wannan shine idan kana a cikin aji malamin da yake gabanka shine gabanka kenan shine babbanka ya kamata kai mishi mi kai mishi biyayya kuma duk wanda ya bi wani abi shi ma'ana duk wanda ya ma malamin shi biyayya to shi ma zuwa gaba zai samu wanda za su mi za su mishi biyayya kuma da muka ce bin na gaba bin Allah wannan karin maganan kamar ma yana fassara muna aya ce karara ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مم.
ذلك خير وأحسن تأويلا jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wannan ayar ya ku wanda suka yi imani ku yi ma Allah biyayya kuma ku yi ma manzon Allah biyayya kuma ku yi ma na gaba shugabanni biyayya daga cikin ku idan kuma aka ce shugaba a aji shine wa shine wa shine malami shine malami kinan biyayya ga malami dole ce da umarnin Allah madaukakin sarki kaga yana daga cikin abin da yake jayo rishin albarkar ilimi rishin biyayya ga wanda kake dokan ilimi a wajensa labarai da yawa zaka ji ana wani ɗalibi ya mari ya mari malaminsa ko kuma ya zagi malaminsa wannan ma shine mafi karami ko akwai ma wanda za a samu yayi kukuwa na malamin akwai wanda ma an samu ma ya kashe mi ya kashe malaminsa kenan kun ga wanga ba karamin a me yake da suna hatsari bane ga mutum a duniyarsa da kuma lahirarsa na gaba shine a kashe wuta tun tana kankanuwa a kashe wuta tun tana kankanuwa mun ce jami'a wuri ne wanda ka zo na zo sun zo mun zo ana gane da ke ko kenan dole za a samu me za a samu sabani to lokacin da aka samu sabani ayi kokarin sulhu tun me tun da wuri yana daga cikin abubuwan da Allah yake so mafi alkhairi shine kokarin sulhun ta me sulhun ta sulhun ta mutane la khaira fi kathirin min najwahu لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan a wannan ayar Allah ya nuna daga cikin manyan manyan ayyuka sulhun ta tsakanin mutane kenan idan rikici ya barke ai kokari tun yana karami aimi a sulhunta ana gane da kyau ko shine a kashe wuta tun tana kankanwa tun bata yi yawa ba na gaba shine in ka ga raƙumi na cin ƙaya ba don daɗi yake ci ba in ka ga raƙumi na cin ƙaya ba don daɗi yake ci ba wannan karin maganan na kawo shi ne ishara zuwa ga abincin rasto an gane ko? na'am kenan lokacin da aka yi abinci a rasto ko da yake masu sun ce ma kullum baya da daɗi ko? da hama waka ni dai an yi mai hawan waka na ji ana mishi to tuwar rasto to wannan wallahi ba daɗi ana gane da ke ku? to a? musamman ma irin gobe kaji shi da yake shi ma ici din da yace irin gobe ana to wanda baya da dadi ko to a kenan dai idan ka ga raƙumi na cin kaya ana ga da ke ko ba don dadi yake ci ba ma'ana dai in aka kawo abinci aka yi resto aka yi abinci mara dadi a ce haka nan kada ku zo ku yi ta gunguni ana ga da ke ko a ce a haka nan ana ga da ke ko in magana suka ce yanda aka dama a sha haka nan ko yana daga cikin kurakurai aibanta abinci wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance Aisha take cewa idan aka kawo abinci inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu in abincin ya birge sai ya ce in bai birge sa ba kuma ya shikenan ya bar shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba shine karima ya san inuwar da yake ma kashi karima ya san inuwar da yake ma kashi na ka wannan karin magana ne domin a jami'a za ka ga wata inda bai dace a yi hutsari ba ana mai ana hutsari ana gane da kyau ko? kenan in kai haka wata za a yi ta makare ya higa ko? domin an ce kare ma ya san mi inda yake kashi ko? kare ma ya san inda yake ma kashi ma'ana dai yana da kyau ba ko ina ya kamata a ce mun yi irin waɗannan abubuwan ba irin wani kashi irin wani hutsari asali ma yana daga cikin abin da yake jayo shedannu a cikin wuri ya kasance ko ina ana yin wannan abubuwan wani kashi wani hutsari yana daga cikin abin da yake jayo su wannan kuma ya saba ma musulunci ko ba kuma bai jayo shedannu ba ya saba ma musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin inuwa ka zo kai hutsari ko kai kashi musamman inuwar da ka san da wasu suna yi su zo su zauna a cikin ta na gaba shine in Allah ya taimake ka taimaki na baya gare ka in Allah ya taimake ka taimaki na baya gare ka jami'a wuri ne wanda akwai masu dama-dama akwai masu shi akwai marashi akwai wanda bukata za ta iya kama su zai iya zuwa ya nema ko kuma bai nema ba amma kai ka gane yana mi yana cikin bukatar kai kuma kana da to taimaka mishi idan ka taimaka mishi to Allah zai taimaka maka manzo Allah ya ce man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya biya ma wani bukata to shi ma Allah zai biya mishi bukata kuma yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanin mutane wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun la tamna anna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran fasta'du taratu واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات yace a duk lokacin da kake da daman ka taimaka ma wani kada ka ki taimaka masa in kai haka to kai ma sai ka samu wata ran kana cikin bukatar taimakon Allah ya kimi Allah ya taimaka maka ya kyale ka kenan dai mu kasance a tsakanin mu masu taimako in Allah ya taimake ka taimaki na baya gare ka kuma mai taimako baya rasawa na gaba shine rufe ido ba makanta bane rufe ido ba makanta bane abinda nake nuhi da wannan karin magana shine da Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mulike idanunmu yace wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
wannan ayar umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu ka ce ma mumunai su runtse idanuwansu su kame al'aurorinsu wannan karin magana na kawo shi ne da imuna nasiha da mu kasance masu runtse idanu domin runtse ido ba makamta bane a'a aiki ne da umarnin Allah maɗaukakin sarki wata karin magana suke cewa ido guba ne ido guba ne ido yana iya halakar da mutum wannan idanun da kuke gani akwai waɗanda su ne za su kai su wuta a duk lokacin da mutum ya saki idanun shi komi zai kalla to ya buɗe ma kansa ƙofa ta halaka wannan ayar asali dalilin sabkarta shine wani bawan Allah ne na tahiya a bisa kan hanya sai ya haɗu da wata mata wadda ta birge sa sai ya kalle ta ita ma sai ta kalle shi sai aka ci gaba da kallon juna yana kallonta yana tahiya kawai sai ya ba gina kwamas yana kwabruwa ga gina yana kumtsuwa ga gina kuma hanci sai ya hushe jini ya fara zubowa yana lalabawa ya ga jini sai nadama ta zo masa sai ce wallahi wannan jinin ba zan wanke sa ba sai na je wajen manzon Allah su san na nuna masa yana zuwa wajen manzon Allah ya gaya mishi ga abin da ya faru ana gane da kyau ko sai Allah maɗaukacin sarki ya sabkar da wannan ayar mu kasance masu rintse ganin mu idan nace rintse gani a wayarka akwai abun da bai kamata ka kalla ba a cikin jami'a bai kamata baka kura ma ƴan mata ido kana kallon su to sai dai na akwai wata matsala su mata sun aza maza ne ke haramun su kalle su amma su ba haramun bane su kalle maza ana gane da kyau ko yanzu in ka kalli mace su don me yasa kake kallo na ana ganin da ke ku amma ita kenan ita ita na ganin bai kamata a ce mata bidimin sa ta kalli namiji a'a kamar yanda bai dace biki kura ma namiji namiji kura miki ido yana kallon ki haka kima bai dace ba haka domin a ayar a gaba sai Allah ya ce wa kullil mu'minati kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna jazakumullahu khairan ayar sai ta kawo mata bayan ta kawo maza ko da yake da ku waccan kawai aka tsaya ta shahi duka maza da mata domin al'asur fi tashri'i ta'mim na gaba shine sai hali yayi daidai akan yi abota sai hali yayi daidai akan yi abota duk wanda kaga yana abota da wani to halin su yazo me yazo daidai abinda nake ni da wannan karin magana shine ishara ne da ba kowa ya kamata kai abota da shi ba a jami'a yana da kyau ka san wanda za ka yi abota da shi kun wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man almar'u ma'a almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ɗan magana mami suka ce abokin barawo barawo ne kenan yana da kyau a jami'a kai abota da mutanen kirki domin ta abota tana ita dalilin shiga mutum ha aljanna abota in kai abota da mutanen kirki yana dalilin shiga ka aljanna bayan haka Allah murki take al-akhillau yawma idin
al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin jazakumullahu khairan duk wanda suka yi abota a duniya abota wadda take ta kai ga sabon Allah a tsakanin su to wanda za su zama to makiya juna al-kiyama Allah ka ba mu abokai na gari na gaba shine waiwaye maganin mantuwa kuma waiwaye adon tafiya abinda nake ni da waiwaye shine yana da kyau a rayuwarka ta jami'a ka rika duba jiya da yau wani ci gaba ka samu a rayuwarka ta jami'a wani ci gaba ka samu in ya kasance rayuwa tahiya ne kawai kake baka dubin baya baka dubin wani sauyi ake samu wani ci gaba ake samu a rayuwa to zaka gani rayuwarka ba za ta yi albarka ba waiwaye adon tafiya yana shiga a cikin kuma mekir suna ƙoƙarin kula da ilimin da aka baro baya yana daga cikin abin da ke cutar da mu musamman a munan afirka shine karatu da an yi shi shikenan ana yin sa ne kawai don saboda daraja don saboda not da an ƙare shikenan babu wani amfani to idan ya kasance kana komawa zuwa ga wannan karatukan da kake yi zaka gani akwai wani amfani da zaka iya karuwa da shi musamman wanda yake aikinsa na pratik ne ba irin wanda aikin su na surutu bane irin yan filosofi ko to wannan shine kenan to ina ne muke kuma kowa yayi maka kankara kowa yayi maka kankara kai masa na itace wannan mutane wai sun aza karin maganan kawai ya shahi duk wanda ya maka shari ne kame da mishi da shari a'a karin magana ne mai harshe guda biyu kowa yayi maka kankara kai masa na itace in mutun ya maka alkhairi misali mutum ya maka abin da kake so to kai ma sai kai masa abin da yake so hiye da wanda yake kayi mishi kan kara eh kayi mishi kan itace domin da itace da kara wanne ne yi dadin yin to yawa itace ana gane da ke ko to abinda suke nihi anan in mutun ya maka alkhairi to kai masa hiye da me hiye da wanda ya hina shi to haka bangaren sharri to shi a bangaren sharri ka ku yi aiki da shi ana gane da ke ko in mutun ya maka kankara ya hi masa in baka iya yahewa to in mishi kankara kai maka ka mishi na itace ana gane da ke ko dan in ka mishi na itace to an wuce gona da iri ana gane da ke ko Allah ya ce wa in aqabtum وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به mm.
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين jazakumullahu khairan Allah subhanahu wataala yace in aka maka laihi to karama daidai gwargwadon yanda aka maka wani ya ce maka uwaka ana gane da kyau ko to in baka iya hakuri ka ce mishi uwa shi amma kaka ce uwaka ubanka kakanka ana gane da kyau ko to Allah yace kai daidai yanda aka maka amma kuma sai yace wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma da zaka yi hakuri shi yahi mi shi ya alkhairi shi ya alkhairi na gaba shine kowa ya rufa asirin wani Allah ya rufa nasa kowa ya rufa asirin wani Allah ya rufa nasa yana da kyau mutum ya kasance mai rufa ma yan shi asiri ɗaya daga cikin yan uwa kamara da yayi kuskure kada a zo a yi ta yadawa ai yayi kaza ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza misali ka ganshi tsaye da wata budurwa kada ka zo kai ta yada ai na ganshi cikin duhu tare da wata tare da wata kurkiya ana gane da kyau ko to wannan kuskure ne ka ruha mishi asiri in san samu ne in ka ganshi kai mishi nasiha amma kada ka zo kai ta me kai ta hwadi amma fa akwai lokacin da ba a ruha asiri yanzu misali kuna cikin eh, cikin ci- cikin ran ne na resto sai kaga wani ya zura ma wani ya zura hannu a cikin aljihun wani da shirin zai zai mishi swata to wani lokacin babu ta ruha asiri ana gane da kyau ko kai wani lalaba aljihun kafa yawwa nan ba a ruwa asiri yawwa da me yasa ba gyara salulanka ko yawwa to kun ji wata wata hikima gyara salulanka eh nan sai kai hikima in kuma hikimar ta iya to kace wani ho ana lalabenka to wannan shine kenan kenan dai in abin da ya kas in laihin mut- laihin da mutum kaga yana yi ya shahi haƙƙin wani nan ba a ruwa asiri amma illahin da mutum yake bai shahi haƙƙin wani ba wannan ruha asiri ake yi don manzo Allah ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya ruha ma wani musulmi asiri Allah zai ruha masa asiri na gaba shine mutunci madara ne idan ya zube shi kenan Mm, mutunci madara ne idan ya zube shi kenan ma'ana wannan ishara ne zuwa ga mu kula da mutuncinmu duk abin da zai iya taba maka mutunci a cikin zamantakewa ta jami'a kai kokarin mi kai kokarin nisantar sa domin idan mutane idan mutuncin kai zube to shi ha mutunci baya ku baya kwasuwa da ka zub da mutuncin ka to shikenan duk abin da zaka yi anan ga mutane ba za su dauke shi da muhimmanci ba kenan mu kula da mutuncin mu kuma wanda bai da tsoron Allah bai da mutunci ma'ana abin da ke saka abin da zai saka kare mutuncin ka shine tsoron Allah idan ba ka da tsoron Allah shi zai sa ka yi ta abin da zai sa mutuncin kai zube na gaba shi ne zama wuri ɗaya tsotsayi ne in ji kifi zama wuri ɗaya tsotsayi ne in ji kihi abin da sa na kawo wannan karin maganan shi ne ka zamna wuri ɗaya ka ce kai daga jami'a sai jami'a to tsotsayi ne domin tana yiwa ka samu diplom king tana iya ka samu diplom kim amma kuma ka rasa me ka rasa aiki kenan zama wuri daya tsotsayi ne kada ka dogara da karatun boko kawai a rika hadawa da wasu yan buga-buga ana gane da kyau ko masha Allah kaga da muka shigo anan naga masha Allah ga yan shaguna nan kuma ga dukkan alamu na dalibai ne kaga wannan alkhairi ne domin zama wuri daya tsotsayi ne ko to wannan shine kenan akwai diya daga cikin dalibai wanda muka gani wanda sun yi karatu mai zurfi amma kuma yanzu suna can teburi ma suke da ni na gansu a a garinmu sun jima a jami'a abdu mumuni suna ma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta eh, me yake da suna suna daga cikin 'yan sandikakin nan amma yanzu an kare babu aiki sai ɗan teburi aka buɗa ana yan buga-buga kamin gwamnati ta bige su go wannan shi ne ke da na gaba shi ne na gaba shi ne komi nisan jifa ƙasa ta yiwu kuma komi nisan dare gari zai waye ma'ana komi nisan karatun da kake yi karshe dai zaka me zaka kare kinan sai kai hakuri na gaba shine kowa yayi da kyau zai ga da kyau kowa yayi da kyau zai ga da kyau a duniya da lahira al'amarin duniya in kai da kyau kuma zaka ga me zaka ga da kyau al'amarin lahira ma in kai da kyau zaka me zaka ga da kyau kinan a wajen karatun ka kai da kyau dan ka ga da kyau nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala dangane da lamarin na lahira ayoyi da yawa a alkur'ani me yake nuna muna daidai kudinka daidai shagalinka ma'ana daidai aikin da kai daidai sakamakon kayina a lahira an ramba musu daga cikin ayoyi ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك Mhm.
فأولئك كان سعيهم مشكورا na'am من عمل صالحا فلنفسه Mhm.
ومن أساء فعليها Mm.
وما ربك بظلام للعبيد jazakumullahu khairan abinda ka shibka shi zaka girba a duniya da lahira yan uwa masu girma duk wanda ka gani a inuwa to sai da ya biyo ta rana kuma duk wanda ka gani a inuwa ba ta can ya fara ba me nake nufi da wannan duk ecidiyankin da ka gani yanzu ya kai wani mataki wanda abun ah, me yake da suna abun koyi ne ko kuma abun birge ka ne abun birgewa ne to ka san da sai da ya jure sai da ya sha wahala sannan me sannan me sannan ya kai wannan matakin kina haka kai ma sai kai haƙuri dan ka kai wannan matakin na gaba shine a komi yayi zafi maganin sa Allah komi yayi zafi maganin sa Allah abinda nake nihi da wannan shine a cikin karatu akwai kalubale akwai wahala akwai sharri akwai kaza akwai kaza to duk matsalar da zaka shiga in ka koma wajen Allah zaka samu me zaka samu matsala zaka samu me zaka samu mahuta wannan ayoyi da yawa suna nuna mana haka Allah ran ba mu wasu daga ciki
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض na'am أإله مع الله mhm قليلا ما تذكرون jazakumullahu khairan wa idza sa'alaka ibadi وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان mhm فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون jazakumullahu khairan kinan jami'a ta maka kullun goro ana gayan da kyau ko jami'a ta yi zahi nan ba wuce gari yayi zahi kai da jami'a ne kake da zama ko nan ne garinka an buga can an buga can ana gayan da kyau ko to ka koma wajen Allah ka roki Allah tare da yakinin cewa zai mi zai biya maka bukatarka kuma zaka samu biyan bukatarka sha'ir yake cewa idza azuma albala'u alayka yawman wa adbara anka khillun aw habibun fala tansa alladhi qad qala haqqan lisa'ili hajatin inni qaribu yace idan bala'i ya maka yawa idan bala'i ya maka yawa masoya suka baka baya suka kasa biya maka bukata falatan salladi qad qala haqqan lisa'ili hajatin inni qaribu to kada ka manta ga wanda yace inni qaribu a kusa nake ina karba kiran mai kira idan ya kira ni daga cikin mafi girma abin da yake jayo addu'a mu take karbuwa shine kasance ba ma tunawa da Allah sai in ta ciji ana ga yanda ke ko shine babban matsalan sai in an rasa yadda za a yi sannan za a koma ga Allah ko sai an ga babu sarki sai lillahi in ji in ji 'yan magana to a- ko da kana ganin abin yana da saukin samu fara da mi fara da kamun kafa ga Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da sahabbai yin istikhara a cikin komai za su yi domin istikhara ita ma addu'a ce manzo Allah yana koya ma sahabbai istikhara me istikhara neman zabi ga Allah madaukakin sarki to duk wanda ke yake yin haka to zai samu huta a cikin bukatunsa karin magana yin wani karshe shine rayuwa tana wucewa addini yana tsayuwa rayuwa tana wucewa addini yana tsayuwa ma'anar wannan shine duk yanda kake a ciki na rayuwa kada ka taɓa mantawa da mi da addininka domin duk abin da zaka samu a nan duniya duk abin da zaka samu a karatun da kake na boko wata ran zai kare in bai kare ba to kai zaka kare ko ba haka bane to idan ka kare ka koma wajen Allah menene zai amfanin ka a can me zai amfanin ka a can addinin nan addinin nan to kinan me yake nuna muna ashe duk yanda muke kada mu ta'amantawa da wannan addinin kamar yadda muka faɗi addinin ka shine zai baka lamunin ka ci gaba da rayuwa domin ita rayuwa ta duniya karewa take amma rayuwa ta lafira ha ta lahira fa ba ta karewa to abin da zai sa wannan rayuwar ka ji daɗin ta shine addinin da zaka yi a nan duniya ɗan magana suka ce ad-dunya mazra'atul akhirah ita duniya ita ce ake a cikin ta ne ake noma abin da za a girba a ina za a girba a lahira kenan koda muna karatu koda muna a jami'a mu yi kokari mu kula da addinin mu wannan shine mutuncin mu wannan shine babban abin da za mu iya riko da shi mu samu duniyar ko mu iya samun lahirar na ƙarshe shi ne kowa da burin sai yake mutuwa kowa da burin sai yake mutuwa abinda nake ni da wannan karin maganin shi ne kowannen ku ya gyara niyyarsa a wajen neman ilimi ko kun san da cewa karatun bokon da kuke zai iya kasancewa ibada a gare ku in kun gyara niyya ka'ida malamai suke cewa al-mubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'ati a wata ibarar bin niyati salihati shi karatun boko mubah ne abinda ake cewa mubah shine abinda musulunci ya halatta kai ba a ce za a baka lada ko zunubi ba in kai to kaida suka ce duk abinda a asali in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to in kai niyya mai kyau ka kyautata niyyarka kuma ka kula da haƙƙin Allah a cikin wannan abin to zai iya kasancewa ibada a gare ka bil misali tadhil maqal kai ne kake karatun boko kake karatun agronomi ko kuma me yake da suna injiniyari in turawa ne ko abin da dai kama da haka sai ka sa a burinka ina wannan karatun ne don saboda ta hanyar shi in taimaka ma addini na ta hanyar karatun boko za a ka taimaka ma addininka ina wannan karatun don in samu hanyar da zan taimaka ma addini na ina wannan karatun don in samu abin da zan kore ma bakina guda da shi ina wannan karatun ne don saboda in samu abin da zan taimaka ma iyayena ina wannan karatun ne don saboda in samu hanya wadda zan taimaka ma al'ummata kaga wannan gurin idan ka sashi a cikin zuciyarka to dalilin shi e karatun bukun ga zai kasancewa ibada domin ka allaka shi da ibadu wanda suke na taimakon al'umma amma idan ya kasance burinka shine kai dai kai karatun ka samu abin da zaka bararrakewa ka samu abin da za ka yi kaza ka samu aiki ka yi kaza babu Allah a cikin tunanin naka na manufa ta bokon to wannan zai kasance asara a gare ka wanzu Allah su salami ke cewa man kanati duniya hamma jama'a Allahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara la duk wanda yake shi duk abin da yake duniya ce gaban sa to Allah zai tattaro talauci ya sa a gaban sa kuma ya tarwatsa masa al'amuran duniyar tana zuwa amma kuma kullum bukatu ba sa karewa kuma ba zai samu a duniya ba sai abinda Allah ya kaddara masa sai ce wa man kanatil akhiratu hamma ja'ala Allah ginahu fi qalbi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya ragima amma wanda ya kasance duk abin da yake yi lahira ce a gaban sa to Allah madaukakin sarki zai zai zai tattara wadatarsa ya sa masa a cikin zuciya ya kasance ba ya da wani abu mai yawa amma kuma yana ganin ya ishe shi bayan wannan kuma Allah zai tattara masa al'amuransa zai rika shiga a cikin lamuransa sannan kuma duniyar za ta zo masa tare da ma bai neme ta ba kenan dai mu yi kokari mu gyara niyoyinmu a wajen neman ilimi idan muka yi haka zai sa karatun da muke na boko ya kasance ibada in an gyara niyya kuma sai a yi kokarin kiyaye dokokin Allah a cikin karatun duk abin da yake zai jawo hushin Allah ko kuma Allah baya so a nisance sa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa ma karatun da kuke albarka ya sanya wannan karatun ya kasance dalilin daukakar addinin musulunci a kasar mu ta Niger ya kasance dalili na shiga ku aljanna in kun kyautata niyoyinku inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna muna godiya ga 'yan uwa wanda suka yi wannan gayyatar sannan kuma da ma'aifinmu sheikh abdulmumin da ya rako mu wanda dalilin shi ne wannan a haduwar ta samu Allah ya saka masa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh استغفر الله